الرجيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba shida ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya darasi na ɗari biyu da arba'in da takwas za mu tashi darasi na ɗari biyu da arba'in da tara shafi mai lamba ta ɗari biyar da hamsin da biyu كتاب البر والصلة باب تقديم بر الوالدين على التطوع wannan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da hamsin da hudu kansa muka tsaya a wannan masallaci mai albarka na hudai basu bin zaman radiyallahu ta'ala anhuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassara daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu malai ce babu taqdimu birrul walidai babu da yake magana akan gabatar da nagarta da biyayya da kyautata wa iyaye ala tadawwu'i bi salati akan yin sallar nafila wa gairiha da waninka الحديث 1654 حديث من لمبا تدبو دي تدبو دي لامتن لهدو أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن تربو لك أبا هريرة الله يقارى مسيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيرا لأن شاء الله سبت أغريه يأتي قال يأتي لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ba wanda suka taba magana a cin mangoyo in ba mutum uku ba wanda suna jarirai suka yi na ɗaya ce aisha annabi isa dan maryam muka kawo misalin abin da ya faɗa inni abdullahi atani alkitaba har zuwa inda yake zalika isa bin maryam annabi isa yana jariri yana son mangoyo ya faɗi wannan kalmomi sannan وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج أتم بني إسرائيل أقول بهم الله لا يجي كرمتا جريج كان يصلي يا قتل فينا صلى جاءته أمه فدعته sai ummarsa ta zo ta kwalla makira fakala to sai ki tsaya da karatun sallah yake ujibuha au usalli zan amsa mata ne ko in ci gaba da sallata fakalar sai ta ce Allahumma saboda ta kirawo bai amsa ba to sai ni ga ta fusata ta ce Allahumma la tumitu ya Allah kada ka sauransa hatta turiyahu har sai ka hada shi da wujuhal mu'minat ka hada fuskar da fuskokin karuwai wannan wato kalma ce mummuna cewa sai Allah ya jarrabe shi da wato wannan matsalar ta karuwa وكان جريج في سومعته جريج yana cikin saumarsa yana cikin saumarsa cikin ɗan hukka shi ne sauma ga jami'in sanan sawa ne da da Allah madaukakin sarki yake faɗa a Allah ba shin din da yake ƙara kamar na inda Allah ya bada a suratul hajj sawami'u wa bi'un to wannan jami ne na sauma yace fa ja'alat lahu imra wata mata wata rana kawai sai ta bujiro masa da kanta ta bujiro da kanta gare wa kallamatu ta zo bakin bukkata ta ta rika man magana ba ba sai ya amsa ba ta tura ayyan kawai sai ta je gurin wani makiyayi fa amkanatu da mika kanta gare min nafsiha fa amkanatu min nafsiha da mika mata kanta gare fa wala da kulama daga yin zina sau daya sai ta samu ciki ta haifi yaro to kaga wato tunda ba ta da miji ta zo da ɗa ai ba zancen neman shiri saboda haka aka kamo ta aka ce ina ka samu wannan ɗan fa ƙala ce ta ce min jurai ai wani ne jurai yana nan kuma kowa duk gari ya ɗauka jurai ba wa Allah ne ustazi ne mai bin Allah kowa ya ɗauka a haka ba a dau mutane sun samu abin da suke so da za a ce munafiki wai shi ne bin Allah shi ya fi kowa kaza nan da nan aka taho fakasaru sau ma aka wa ana zuwa ba wani dogon bincike aka rubuta wannan ɗakin da yake dama dai ya yi su haka kawai wani yana kallon ka ce ga cewa ka matsa mutu wai kai ustaz ko shi za a kai ma wani abu shi zai fara yadawa wannan wato a duniya haka take kuma a duniya da nake ba za a daina haka a duniya da nake akwai waɗanda suna nan su ke nan su yake tunzurowa su yi aiki idan kana da nagarta su kuma ba sa so ba sa bukata to shi ne wato aka ce fatau ba kasaru sauma a dawo an zalo suka sako da shi daga cikin sauma wata buhu suka rika zagin sa fata wadda wa sallah yana ganin zaluncin da aka yi mace ya alwala ya sallah tun ma ta lukula ana ta sai za a yanke hukunci ga yaro da ta zo da shi ta ce ɗan sani sai ta gurin yaron duk mutane an cika za a kunyata jiraiji fa kana ce ce mana abu waye mahaifin naka kai waye babanka ya tambaye shi mana abu ka ya gulam ya kai yaro waye babanka kana ce ce a ra'ayi wani mafiyayi ne ashe wanda aka haifa ma ta hanyar da ba ta sunna ba shi ma yana da ruwa ko yawwa sai dai ba a san waye ba ko kuma ko an sani ba ta hanyar shari'a aka same shi ba shikenan amma yana da ruwa domin cewa man abuka waye babanka domin ba a haihuwa ɗa da mutum ɗaya ita kadai ba za ta iya haihuwa ba sai an samu haɗuwa tsakanin namiji da mu to ko shakka babu wanda ya zama sanadiyar zuwansa shine uba sai dai kawai jara'a tana da wasu sharɗai a kan wannan yara tana da shi ne tambayar da muka yi a karatun mu na umdat lafkar cewa idan idan aka samu irin wannan matsalar da faru ba ta aure ba aka samar da yaro ko yarinya idan matar da ta dace haihuwa ta haifi biyu ɗan biyu shine muka ce za a iya kiran su hakikai shine tambaya ta farko in ba kuma ta za a iya ce musu hakiki shine uwa ɗaya uba ɗaya shine hakiki li'ajin kuma uba ɗaya li'un mai uwa ɗaya kawai za a iya kiran su hakikai ta biyu kuma in ba kuma ta ba sai muka ce uban da ya yi rejectin ciki na wata da ta haifi yaron yaron ya girme ya yi kuɗi ya zama a tajiri uban zai iya dawowa daga baya ya je a rako ma baya ya ce yanzu dan zane su ne tambayoyin da to sai ce kana ra'ayi sai jariri ya ce wani makiyayi ne kanu sai suka ce na muni sau ma a takamin zahadin suna ganin haka an kalli da ya suka ce to yanzu za mu gina ma ɗakinka ba na biyan ba ba na ƙasa ba laka min zahabin da gwal za mu gina masa kana je ke na yace ba na su illa ni dini abin da nake bukata kawai ku gina mun ɗaki na na tabo da kuka rushe yadda yake haka nake bukata wa kana imra'atun tubi'u ibn laha an gaba da mutum biyu na uku shine wata mata tana da ɗanta tana shayar da shi min bani Isra'il a cikin bani Isra'il tana da wata raja da shi ba mara da rajulun rakibun rajulun rakibun zu sharatin kawai shi wani mutum ya zo wucewa a kan doki ma mutum ni'ima kana ganin da gasan dan kayan jikinsa masu kyau ka ga cewa mai kuɗi eh kana ganin sa ka san wanda yake hutawa shi ne zuwa sharati ma mutum ni'ima ke فقال سيدي اللهم اجعل ابني مثله Allah ka sa ɗana ya zama kamar wannan zahiri kenan abin da aka gani aka kalla kawai Allah ya sa ɗana ya zama kamar wannan ba ta raka sadiya jariri na shan mama kawai sai ta ki mama wa kuma da Allah rakib ya jiyo ya kalli wannan mahayin dokin fa kada ji ta Allahumma la taj'alni mithlahu Allah kar ka sa an zama kamar shi in ji jariri ثم أقبل على ثديها يمسه kawai ya juya ya ci gaba da shan mamansa bai goji ba dama ala abu huraira sai na abu huraira ya ce ka an yi azuru ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya masu isba'u yace kai ka ce ina ganin annabi alaihi salatu wasallam yana tsotsar dan yatsan yana gwada mu shine hadisi mutarsa dan Allah banda tabiwa da rashin hankali ya zaka ce abu hurairar bai ma ga annabi ba duk wannan a yi sahabbai da magabata duk ya zo ya wuce ya wuce duk wannan matakan shekara ɗari ta farko ta biyu ta uku duk shekara ɗari ba generation ɗaya ne generation goma sha iya nan da ke ba su ƙaryata ba sai kai yanzu kawai a zamanin ka ce babu abu hurairar ko ba anas kuma wannan ƙarya ce ta existin tsawon shekara dubu ba wanda ya gane sai kai awa mala bayan Allah da aka ibn sundi ba Imam Bukhari har waɗanda ba ta san sun yadda bai rubuta hadisi ko ne ba sai yayi sallah yayi istikhara ya roki Allah ya tabbatar da maganar Annabi ce zai rubuta wannan maganar Annabi to kai ne ka rika yi kai ma mafarki ka rika annabi ya ga ma a wancan hadisin ba nawa bane ƙarya ne saboda cewa hadisin annabi hidima a ce ba mutum ya wa ya aure ko aure ne ba saboda kawai yana yawo garuruwa dan ya ji me annabi ya faɗa kai ko ka aura ka aura ka ma ta wasu kana da lokacin da zaka kana su ba su da wannan dan su wa annabi hidima kuma kan rufe su haba ibnu sunni ba farkon karatun mu mun biya a cikin wani yomi wal laila yana rubuta hadisi annabi yana rubuta qala rasulullahi Allah ya daura sa wa'annan bayan Allah sai Allah ya kyale su haba man ya bi Allah fa huwa al-mutil kawai in Allah ya jire da kai kawai gani jire yi in kai matar da kai ba wanda ya jire da kai to wani ne hadisin musalsal a gwada yadda annabin ya yi ka gwada dan yaron ka a baki haka shine musalsal musalsalun kulma ala wasfin hada mithlu amma wallahi an ba'ani fada kaza ka kada hadathani qa'iman ko to shine musalsal to shine ma da yake mana anan ثم مر بأمة sannan mora bi a mace sai aka zo wucewa da wata baiwa ita kuma baiwa ita an ce iyayen gidanta mana dukanta sun zo wucewa kayan da marasa kyau ba ta nan sai wannan da jijuwar baiwa Allah mahaifiyar jaririn da take Allahumma la tada al ibni mithla hadi ya Allah kada ka sa jariri na ya zama irin wannan mata wata haka sadiya a yaro ya kuma sakin mama ya biyo ya kalli baiwa ya ce Allahumma ja'alni mithlaha Allah ka sa in zama irin ta bakalar ta ce ni ba za ka uwa ta ce kai ko wannan yaron da yake damun ka saboda ni haka bakalar ta ce to an rashi musu baro minan jababira umman mace sani wancan mahayin dokin wani azzalimi ne cikin azzalimai yau da haka ba abun kwaikwaya ba ne jubarun minar jababira azalimi ne suke azalimai wa hadi ila amatu ya kulu na saraka ko taraktu wannan baiwar kuma cewa take ta yi daga zane ki kin yi zina wadan kafa an kuma ƙarya kai mata bai wa Allah ka je da rance imamu al-qurtubi ya yi magana akan cewa da wannan hadisin ya zo yake lam yatakallam fil mali illa salata yace nazaru yace akwai abin duba dalilin da yake da wani imamu Ahmad da imamu al-Bazza da ibn Hibban da imamu al-Hakim sun kawo hadisin da annabi yake cewa lam yatakallam fil mali illa arba'a ba wanda suka taba magana suna jariye ba mutum hudu ba kuma hadisi ne mai kyau da ya zo a nasa hadisin ya faɗi annabi isa sannan ya faɗi juraidu amma bai faɗi na ukun ba wannan da muka kawo na wannan mata bai faɗi ta ba sai kawo a na ukun sai kawo shahidi yusuf duk da wasu malamai suna taɓa wannan gaba ko hadisin kansa ko iya gaba wanda wa shahida shahidun min ahliha ko in kana kamitu qaddamin dugurin aw qaddamin qulin wannan bayanan da yi saboda haka sai suka ce wanda ya bada shaida ga Allah aka Allah Yusuf shi ma jariri shi ne da uku a hadisin baza da Imam Ahmad na hudu kuma shi ne wannan da dan gidan maki da Fir'aun maki da Fir'aun maki da in za ku je tunana ta faɗansa wata mai yi wa matar firawuna kitso ko a wata rana ta zo da ɗanta wa zai iya tuno mana kitsarta ta zo da ɗanta nan majalisun na tuna na faɗa sai ne wa matar firawuna kitso ne ba ko an yi deletion yawa na a akan kwanar biyu amma ba can ba ga shi can injiniya zai faɗa eh na haka abin yake ko kaga kwakwalwar da yake injiniya ne zara mutu in za ku iya tuna kibiya ce ta faɗo daga hannun mai gido sai dai ta wuce ko dai ita jari jin wannan kalmar sai firawun yake zo har kina da wani allah ba ni ba da ba ya yi ba iya yake ki allah ne ko duk abubuwan da za a faɗa ya gama cika gari shi allah ne kuma a cikin gidansa a faɗi wani allah daban nan da nan kuwa aka tsitsiye ta tsitsiye ya kai mata a kasa da minti biyu ta ba da amsa ya ce da ma kina da wani Allah ta ce rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na kuma ubangijin ka aiki ne Allah wanda ya halitta mu ni da kai a kai shi bangu shine za a ka hada wuta ba ta jin tsoron shiga wutar amma saboda wannan jaririn hannun nata shine jaririn yake umma shiga kawai mutum to shi ne shi ne shi ne na hudu isa a cikin library na ina da wani littafi lam ya ta kallon bilbari illa talata littafi ne mai hudu na so ta duba yanzu ko wani ya ara ne da mun da shi ba uku ban gani ba na so ya yi maganganu da yawa akan irin a tari da wanda suke ba su inganta ba ya tattara su kun san aka yi littafi akan matsala mutaƙilla to yana da amfani sosai ɗara da ilimi ya karanta za ga duk wani abu da ya shafe shi za ka ga an kawo ya ce shi ya haƙuri fa innaki ala alhaqi ko fa inna ala alhaqi isbiri ya umma ya haƙuri ya ce umma fa inna ala alhaqi muna kan gaskiya to shi za a gura hajar da ya zuwa fata wani bari ne ce su biyar wanda suka yi magana to amma imamu mutum a ganin da yawan mutum ya kara da arzul kudu إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إذا ما كنت أعبا فتقول يا بابو أصحاب الخدود شيء كما بيباو جدا بيبا مدوكا لا تبديري ما أما يأتني وسواء لا تبديري كما فتن فتن نقرأني ita ma da ne da ita a baya ko aka zuwa na ta lantar da mutane ta ce gefe da ita umma mutum ita ma saboda jaririn ta kawai take jin cewa bari ta ta roki amma ba dan ta yarda cewa wannan sarkin azalimin sarkin shine Allah ba yace shi mu je kawai umma jariri ya ce a ne kawai da kira to shi ma irin sai to wannan shi ne me za mu koya karkashin hadisin na ɗaya ma yi kazu min alhadi ai za mu biyar da duwa ne dai wata aku da akul umi girman biyayya ga iyaye da kuma ƙarfin haƙƙin uwa kamar mun dan yi magana wancan karan akan yadda malamai suke kawo haƙƙin uwa na biyu du'a'ul ummi mujabu addu'ar iyaye karɓaɓɓiya ne amma ba wanda suka bukata ba misali irin wanda kawai take walau yu'ajjilu Allah walau yu'ajjilu Allah lin-nasi sharra fi ajalihim la qudiya ilayhim ajaluhum ai da bakin su ake ji a kule shi ai da wannan abin da suka faɗa ji yaro ya mutu ko za ka kawai mata emotional ne suke abu to sai abin da ya zanto lallai ya cancanta haka da abu wanda sun saba kawai da zaki in ta bace su za a wutar su wani je ko ina ba sai ga kuma in ka zo ka kalle sai ga dan ya kuwa nagarta ma ba ruwan Allah yau akan rashin gaskiya ma sai a yi magana ba irin wannan ake nufi akan gaskiya sannan na uku idan da arabatul umur yubda'u bil aham idan al'amura suka tafi da to ana daukan priority wanda yafi al aham bal muhim duk abin da zaka yi karka auna kaga wanne ne aka bukata yanzu wanne ne kuma sun aka yi jinkiri ba komai wannan formula tana da fa'ida sannan na hudu ya ji Allahu li awliyaihi makarajan inda jira'in bi jira'i Allah yana sanya wa masoyansa mafita yayin da ya jarrabe su bi jira'i da abubuwan da suke tsanani shi abin mamaki yayin da kake cikin tsanani ba gurin boka za ka ba domin kai ne Allah ya ce zai amsa ma addu'a ba bokan ba amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yashibu su kai ne idan kai addu'a Allah zai amsa ɗaya daga cikin magabata wani yana cikin jarabawa ya je ne mar addu'a ji ce ai kafi yin cancanta da kai a amsa ita ko da abin da Allah yake ba da mara lafiya da matafi da wanda yake cikin kunci in suka yi addu'a Allah ya ba amsa ta akan wanda yake zaune lafiya amma zai ga wanda yake cikin kuncin abubuwa sun fi gunzume zai da gurin boga kuma ya ƙara kusa da Allah shi ne matsala ne idan ka ga abinka ya faru ya yi klikin wallahi ka ce da raji a kai ba ta na tadir yau min haiku da ya alam kullum na magana a kan abin da ya shafi abubuwa sun ji kunzumi sun yi kaza muna magana da wani bawa Allah ya ce shi ya rasa malam duk wata hanyoyi da za a bi ya ce mun ya ce a garin nan ya ce kaga ina da abokai yan majalisa ina da cikin tuti komai ya ce ya zo kusa zai rushe shi ka za ka zana ce addu'o'in da yadda ake so a yi zuwa ga Allah su za su koma su ci gaba da ke kuma karka raina istigbari kana da ji istigbarin abiyanan nabi ya zubo kuɗi sai Allah ya warware mai lokutan da ake yi a yi ina yi nake lokacin da ke ba nace annabi Musa ma addu'a yayi yana gurin Allah yace mun ji kuma mun amsa nace amma ka san yau je addu'ar amsa ta zo sai da yake kara 40 sannan ga amsa bi bi ga go bi ga buwa yana cewa yayi yayi yayi yayi wala mai tajabila hannu ya laga ku duba matakan da yau na farko annabin Allah manzo ma ba annabi ba manzo domin manzo ba binki da annabi kuma yana cikin ulul azmi min ar-rusul shine kalimul la shine yake magana da Allah duk cikin annabawa wanda aka ba wannan taikin din matsayin bane annabi Musa magana da Allah ba shi kadai ne ya tashi cikin dare kaga ya tsake dare lokacin amsa addu'a ne sannan kar ku manta kuma an zalunce shi ko da wani mazlumi mutajaba duk wayannan matakan ya tsallaka kuma ya tashi yana addu'a yana wato rabbi kaga annabi ya ce duk wanda ya maimaita ya rabbi ya rabbi a addu'a ya dauko talan da Allah zai amsa ba kun ga ya karo wani jaradi na hudu kun gane jaradan ku da farko an zalunce shi shi ne a kan gaskiya zalunce su ake na biyu tsakiyar dare kai na uku ga sallah sannan da ya tashi ya hada da sunan ubangiji da rabbu rububiyya sannan ga shi manzon Allah sannan shi da dan uwansa annabin Allah yana rabbana inna ala amwalihim wasjud ala qulubihim wa la yu'minu hatta yarawna azab al-alim ya Allah duk duke da suke takawa da ita shafe ta ka damke zukatan don ba za su yi imani ba waɗannan sai sun ga azaba kaga abin da kai kaji annabi yana cewa irin wannan ba fatalo na annabi Yunus suka ba kaga annabi Yunus wa'azi ne kamar da Allah ya gaya mana dan dangi kadan ya guji amma kamar yadda muka biya annabi nuhu alaihi salatu wasalam shekara ɗari dubu ɗaya ba hamsin ya yi shi ma da ya gaji da su yace rabbi la tazar ala al-kafirin al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yajidu illa fajiran kafara to shi ma annabi musa kaga ya ɗau lokaci yana fama da su domin an gaya ma tun yana jariri ake gwagwarmaya har ya girma kai ba ba dai gaya mana shekarun ba amma dai an daɗe shi za a ce fala yu'min hatta yara wani azaba ne ne Allah yake da shi yana gurin yana addu'a annabi garu da yana amin amin Allah cewa ya Musa kad kutiba da'awati kuma fastaqima ya kai annabi Musa mun ji addu'a ku mun amsa ku daidaita shine malamai suka ce in ana addu'a ni addu'ar yana yi kai kana cewa amin da wanda yake cewa amin da ni addu'a duk ɗaya ne duk ɗaya ne cewa a hadisin da yake da kayan da abin da ake faɗa saboda haka abin da in Allah ya amsa addu'ar kai ma duk abin da aka roƙa za a baka shine abin da aka ce mai cewa abin ma addu'a yi shine kaga Allah ya ce da'awatu kuma bai ce da'awataka ba kad ujiba da'awataka la da'awatu kuma bi alifi tasniya cewa mun ji addu'ar ku fasta ima ku dide ku kuje ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون kada ku bi hanyar waɗanda ba su san yi waye ba ba da zaka ce sai da aka shekara arba'in sannan ya ga amsa yanzu kai da kake da addu'a ko shekara arba'in din ma ba kai ba gaba ɗaya misali kuma ka gani saboda haka ɗaya daga cikin alamar wato tabewa shi ne mutum ya biya gaji da addu'a domin addu'a ko ba za a amsa ma ba ai ibada ce yawwa saboda ko ba za a amsa ma ba kai kawai kuma na taɓa gaya wanda ji da muna tattauna na ce ba duk lokacin da Allah ya kyale ka kake roƙon sa ko to zai amsa dan baya so ya amsa ma sai hana ka roƙon sa akwai wanda baya iya addu'a sai dai sai ai mara ya tura da kuɗi ya ce ai ma addu'a wani baya ne sam in dai Allah ya baka bakin da za ka roƙe shi to ka gode ba zai amsa domin matakan amsawar hawa uku ne wataƙila kai kana ci wanda ake wata ne rana da kiyama a ɗigo ma ladahim ka ce wannan ba ce ai roƙo na Allah ya ce roƙo na kai dai da tara ma anan sai ce ya ubangiji ina ba ba taɓa ba a duniya waje anan ko ƙarya yake wallahi ƙarya ne a ko duniya a korafi korafi mana wani muna jira da jira gaya mu yake yau banda Allah mutum ya kashe ma uwa kuma ka je ka gaishe shi da la'asar na ce a wannan kalmar ta yi girma wai ba masa ce ta mutu kuma lokacin la'asar ya zo ya zo abin da ya je zala ya ce wanda Allah ya kashe ma uwa kuma ka gaishe shi da la'asar a gaye zai ya yi girma a to ai an rasu tun da kaji yana wannan bayanin ai an rasu duk yi ijiyoyin da za a kara ai sabo kuma yawwa ai kamar wanda wai bai taba haihuwa ba ne shi ma ya haihu yana kasuwa ga cewa matar ta ya haifa an samu karuwa kuma can cikin ramadan can kawai za ka ce wai yaron ya mutu shi ne wajen tsakiyar rana ya buɗe randa ya ɗebi ruwa ya kwamfada ka ci haɓa alajuwa ne ce duk wanda ya mana kankara sai mun mace ka ga wannan ai da bargaza ce da amma mutuwa kawai haba haba da Allah eh zai koma sabo sai yi haka ne sai kai sai kwakwalwar da sama in yi wani ya kiki ce kamshe kwakwalwar da sama Allah ya iya wannan shi za a annabi ya koyi da mu duk lokacin da musiba ta bara ga addu'a da za don domin a nutsu da an amin ma to shi ne yake cewa to Allah yana ba wa duk masoyinsa mafita in ka koma zuwa gare shi Allah zai baka mafita ba mun bi a madadin yau wallahi la shi ba bari tambaya ne ko kuma mata wanda ta hali ne da ya ya fita yaki da ya fita yaki ya ka kame masa ɗa ya dawo ya shiga cikin damuwa ya je ga annabi alaihi salam kuma shi wai da kudin da zai banzo shi ya ga annabi alaihi salatu wassalam annabi ya ce ka koma gida kai da matarka ku je ku yi tafiya la haula wala quwwata illa billah sati biyu da yin karatun shi wannan wani zaji ne a sunan lafuwa inna lillahi wa inna ilaihi in muku ta mala asuwa zai ce ashhadu an la ilaha illallah sati biyu wannan karatun nan sati biyu ban manta ba amma da jami'a wannan nan Eh, ai ta hau kawai nake so a tuno mu. Eh, da je suka fara yi shi da matarsa suna cikin yi a ɗaɗɗaure yaron kawai gaba ɗaya sarkar ta bani ya fito cikin dare kawai ya zo ya kwamfasa kofa suna kwamfasa a yana buɗewa ya ganshi ya shigo mamaki ya kama su a tuttuban fari ya tafi gurin annabi alaihi salatu wasalam zai gaya ma an muka kawo ayar yana fara bayani annabi yace yi shiru ai Allah ya saukar da aya akan wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma da ya ji cewa sai da da ji duk Allah ya dora musu bacci ya kado garke rakuma ya tawo da shi sun tawo da ganima waye Abu bin Malik barakallahu fi al-Asja'i Abu bin Malik al-Asja'i shine Abu Abu a ce Abdurrahman bin Abu to abu bin malik al-asjari shine irin wannan ba a manta domin lakani ne har nace muku lakani ne wannan lakani ne daga bakin annabi alaihi salatu wasallam ka ji abubuwa sun dubun dire wallahi in kai yiki a wato imanin wa ikhlasan wallahi kai ba za ka samu mafita kana da imani da haka kai ba Allah zai baka mafita la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kana yi kana tuno girman Allah la haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi ya zanto daga gaske kace sai ga Allah kadai ne mai karfi kana sai maimaitawa hankali ba tare da kaji gawa ba su ba gurin ba suna zaune suna yi cikin dare kawai ya zo ya aka haka abubuwa biyu ya faru da shi kuma suka ce baban sa yace da shi to ai gurin nan da ka zo guri ne mai nisa na farko ya aka yi daurin da suka yi ma yace wallahi babu gani ne kawai sarka na cirewa da kanta karfin la haula wala quwwata tana tsintsinkewa da kanta to ya aka yi gurin da sai an yi kwanaki ana tafiya kai kuma ka zo a cikin dare yace wallahi ji dai ina tsammanin mala'ika ne da ni domin kawai ya ga kawai kamar an ɗauke shi yace kawai sai ganin da ya zo la haula wala quwwata kenan sai lakanin da daga bakin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to imani kawai yake imani ka yadda shi ke nan musu gudu babu silatu ra'i babu da yake magana akan sada zumunci wa tahrimu qadi'ati hada haramtin yanke zumunci ana bi wa yara radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqa Allahu al-khalqa annabi yace Allah ya halitta halitta falamma farada minhu yayi kama halitta halitta kama ce rahimu ce zumunci ta mi domin al-rahim a larabci zumunci mace ce shi za a ce shi za suka bi ma zumunci mata eh amma wannan labari ne ba hadisi bane ba aka rabbi haqqi rahman al-haqqu shine idza an gane ko shine haqqu ko wato mijaddul idza gefen wanjalle to kaga mun sha fada da abin da yake ya shafi sifar Allah a mai ruwa ga wajen yawa ba a so fita wuri kawai idan dan adam ya ga ce hako hoji ne gefen kwanjallansa idan mutum ya ma ya shafi Allah kawai za ka faɗi wannan ka ce kwanjallan Allah madaukakin sarki ya yi wallahi ba mu sani ba imam malik ya ce a mai ruwa kama ja'at kawai shi kenan ka gudanar da shi yadda ya zo ba ruwanka ya yake al'imanu bihi wajibun wal kayfu bihi majhul wa su'alu anhu bid'a haka zaka faɗa kawai faqala lahu ma sai da shi ma ay ukhu wa zajir dakata kamar da muke cewa yara mu yanzu a Hausa kul a Hausa kul larabci ne amma an ka ga dan balarabe kulki ne ya amma mun kake kun karka yi kenan a gurin eh a gurin bahaushe ka ji na ma kai duka jiyo dan laraba kun a cikin waje wallahi cikin waje domin umarni kake bayyana kala ta ce hada maqamul a'id bika min al-qadi'a wannan shine matsayin gurin tsayawar wa mene matsayi gare ka dangane da yanke zumunci nan shine matsayin wanda shi ne matsayin wanda yake neman tsari a gare ka dangane da yake zumunci kalabi yake alakar zaina an asila wa mama talaki kama ko koje ta ce kaiwa gurin Allah sai Allah yake cikin ba za ki abinci ba in tare da duk wanda ya tare da ki wa aqda'u huwa aqda'a man qada'a ki yanke wa duk wanda ya yanke miki kalat bala ya rasu ce yau wa yanzu na gamsu ya Allah duk wanda ya yanke da yanke wanda ya tare da a tare da shi zuwa ga rahama a yanke shi zuwa ga rahama shi ma yankewa da sadarwa duk rahamar Allah take da zuwa ga Allah madaukakin zai qalat bala ya rabb kace na da ya Allah qalat bala sai Allah ya ce to na amsa miki haka ba duk wanda ya tare da ki za mu tare da shi wanda ya yanke miki za mu yanke shi za annabi ya ce laita wasilu bil mukafi ولكن الواجب الذي إذا قضي عليه هو الصلاة eh me za da zumunci ba shine wanda yake ramuwa ba matar kare yanzu da ce da kai ai tana zuwa wallahi wai wannan ba zumunci bane wai tana zuwa mu ni ma zan ji a zumunci shine wanda baya zuwa ba ka je masa shine zumunci duk da cewa wanda yake zuwa ma an ka je ba da niyyar ramuwa ba shi ma zumunci ne amma wanda baya zuwa ko wanda bai da hali bara a ya ce yanzu mutum za ka ga zumunci an jera zai ce bara ba komai a hannu wannan shi ne rashin lafiya mutum bai da lafiya yanzu sai a ci zuwa zuwa ya ce wai ba wa so mu ji hannun wa ko mu eh zuwa da wani abu a taimaki mara lafiya abu ne mai kyau amma in babu ba ba wanda ya dora ba cewa annabi ya ce wanda ya zabu duba mara lafiya yana kan hanya aljanna sai ba ka so ga hanya aljanna sai da kuɗi ga gurin ga motoci na ajiye ba ba ba zancen kike kai ka ki hawa saboda haka wannan jini قال أبو هريرة أبو هريرة يقول اقرأوا إن شئتم وكانت عنكم بلا ما اكتبادي فهل عسيتم إن توليتم بكتي زماني لو كنت جوية وايا أن تفسدوا في الأرض kuka yi barna a ban kasa me kuke tsammanin Allah zai mu wa tuqati'u arhamakum sannan kuka rika yanki zumuntau abin yi ba ku ga abu mai kyau ba Allah ya samu dai me za mu koya idan mu kila rahim girman sadar da zumunci na biyu wa fadliya da fadalarsa na biyu azimu ajiyi man wa sala rahimahu girman ladan bai tare da zumuncinsa na uku ko asarin iltizam bi tilaka raymi fi dunya sannan irin wato aka irin gwagwaban falalar da mutum zai samu ta hanyar tare da zumunci tun a duniya الحديث على الست مئة وستة وخمسون حديث من لما تدوجه تريجه لدعم كل كده عن جبير بن مريع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبير بن مريع يجي لا جاء الذي يرى سوى لا يدخل الجنة تابع من يجي المتاع وليس عن الجنة الله يجزيه كان سورة البقرة قال الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يسأل ويفسدون الجناب يلا إن أولئك هم الخاسرون ما سؤال النبي سنة خاسرون cikin Muhammad surat Muhammad kuma kaga bayan ya ce wa tuqiyu arhamakum dai ce ulaika alladina la'anahumullahu fa asammahum wa min wa a'ma absarahum Allah ya kiyaye Allah kare guri ne mai santi ta da zumunci da biyayya ga iyaye don tsine eh akan karkashi ake na eh wanda ba da shi ba su ne a idan dai ana ziyartar juna ai ba za a ce an yanke zumunci ba a ai yanzu ba za a yanke kai ba misali domin misali a wani lokacin watakila zamantakewar a guri ɗaya ne zai iya zawa yake a fahimta da yake ganin cewa za ta janyo a ɓata gaba ɗaya a rusa zumunci to ba za a yi nesa to abin da ake bayani a shari'a idan ka yi nesan ya sai zanto ana biyar da juna idan ku aka dena da ba a yi ne illa misali ana da akalla hanyoyin sada zumuncin nan ga su da yawa yanzu ana da akalla ka iya lokacin da abu ya samu mutum na farin ciki ko na damuwa kai masa shafi ko ka tsaya ki masa sannan an daɗe ba a san juna ba a yi waya dukkan hanyoyin sada zumunci duka amma idan aka yi shi wannan gaba ɗaya to ji ne yin jirgi wanda baya yi a cikin ji ne yin jirgi duk wanda baya yi na haƙi ne ne magana saboda ba kai da yi takin misali idan yana ganin shi wani kila a gurin da shi ne maslaha cewa ba iya tashi da koma wani gurin su kuma suna ganin takin da yi yanzu shi ne zai yi ba da yi na takin eh kowa zai je neman kowa shi ne a yi baka na fata ba duk bangare shi don ba za ka ba wa bangare ɗaya laifi ba duka bangare biyu kawai in lafiya ka daga bangarorin nan biyu wanda ya ci gaba da yi aka watsa da shi to wannan zai ba ya yi shi ne kayi kayi kayi duk da cewa ka san idan laifi shi ne karami a shekaru har shi yake da haƙƙin ya nemi ko iyayen da da yi wannan babu idan ka kuwa da shi shi ma yayi shi ne gaskiya ne shi ne ne domin kaga a da ce babban wa ai uba ne ko babban wa uba ne idan ya zanto za ka iya wannan misali ko a gidan gandu kace ka tashi daga gidan baban shi kenan ba za ka nemi shi ba eh an da ne amma yanzu yana da kananan shekaru shi ne gaba ko ku ne gaba a nan kuma shi ne mai nan jin ba komai ba shi ne gaskiya domin yanzu in mata yake ta kama ne da ran da ta mutu ko suka rabu zai dawo nan da yaji ya dawo gurin wa'annan su za su je su nemo masa ba Isa nake guri ne mai tsarki Allah ya sa mu gama lafiya. Ya sa mu gama lafiya. Iyaye mu kansu. kare mu daga shirin shaitan ana bin malik radiyallahu anhu ka tabi to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko na ji annabi kira da amsa Allah tabbata a gare shi yana cewa man sarahu an yubtada lahu rizqu duk wanda yake so eh abrahu duk wanda abin da ya masa dadi da farin ciki wato a yalwata masa arziki au yu au yu sa'alahu ya karim ko a yi mafi jinkirin kwanaki in bin sa inda man da tini ni ujiya da tukin kufur an gane ko manan sa min ayatin aunan sa'aha eh to dai dai aw yurda lahu bi akali ko amma jinkiri na kwanaki bal yasir da imahu to ya tare da zumuntarsa kun ga wannan mun yi wannan bayanin a tafsirin wannan tafi cewa jinkirin da ake yi ne zai ga mutum Allah ya sa ma albarka ko da yayi ƙananan shekaru zai ga albarka a rayuwarsa imamu nawawi shekarsa arba'in da ya kai da shida ba amma ka duba albarkar da yi duk inda aka zo ya ce ƙalan nawawi ai ba ko ba da nisa ba ka kalli rayuwar manja ba ka san albarka ne domin shekarar da arba'in da bakwai gaba ɗaya aka ne arba'in da bakwai amma ka duba ka ga sai wani ya sakarkare yanzu ya sa a waya ya gama karatu ka ɗauko wani karatun sai ya ga kamar ya gama don da manja barci ya wanke shi ba kuma yana haka amma ya fito shi ne albarkar kanta sannan duk inda za ka je ka komo in kana jin karatun da za ka ga baya tsufa shi ne albarka shi ne albarka wanda za ka ma kana nan da shekarun abin da dai ake yi kai ake yi ake yi na ga kana nan kitin da za ka yi to shi ne albarka Allah ya dace da Amin ya Allah ma yau gabi min al-hadith idan mu koya na farko fadilu silati rahim falalar ta da zumunta wal hasi shadidi alaiha da kwadaitarwa da tsanani a kai na biyu hurmatu kade rahimi wato haramcin yanke zumunta wa ta'ziri min kadiya da tsoratarwa da gani da yanke zumunta wal wa'idi shadid ala kadiya da narko mai tsanani akan yanke zumunta sannan na uku alwa'du bi ziyadati rizqi an yi alkawari cewa za a kara mutum arziki wa da umri riwaci da ra'ayi da kuma tsawon rayuwa da misalin zumunci na uku na biyar na hudu zai zama aunin lahi ta'ala wa tawfiqihi liman yatahammal yatahammal al'adabi sabili tilal jarayin to ga gaba mai kyau yace taimakon Allah madaukakin sarki da gamdakatar sa ga wanda ya jura cuta kanin kanin yanke zumunci amma duk da haka kai ka jure cutar wanda aka yi ma to Allah zai shiga cikin al'amuran ka kuma yake mace ka saboda zumunci kawai wani abu zai taso zai gaci kawai zumunci ka kalla don kana wannan kai ma Allah zai taimake taimake ka na biyar mu'ayyaratu asar da'ati bil haya asali karaba an ga ya ma irin yadda biyayya take da tasiri a cikin rayuwa tana da tasiri sosai biyayya ga Allah biyayya da na gaba da kai kuma babin da za mu shiga na gaba shi ne lokaci ya yi ko da shi sabon darasi ne dama babu na yi an da hasu shi kuma kan hatta da za a yi magana da gaba da saukewa mutane wuta to shi za a yi kayan shi ma babi ne mai mahimmanci abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yare mana muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da su mun samu ɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun suna kai na mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka bi kansu da gafara masu rai kuma Allah tsara musu zaman kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka tijala mu ya'yan mu Allah ka shirya mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اوكي an kira ta da ne karatun mu na karshen wata na gobe a kamun jana'i insha Allah ta'ala Allahumma ta'ala Allahumma amin amin ်